بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته haduwa ta biyu a yau 11 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 wanda ya da biyu ga watan Nuwamba 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka na majalisu abdullah abubakar ibn abi shaiba na wata-wata da muka saba muna yi a nan kofar waika za mu shiga mu ci gaba da littafin da muka soma shi wancan wata kitabu nukhbatul fikar na ashekul allama alhafiz ahmad ibn ali abul fadl ibn hajar al-asqalani kafin mu shiga malam wannan hadisin yi magana miji a hadisin kawai za ka kawo ka kawo hadisin inda isnadi ka kuro mini shi kada jima kuma mu fara karatu in ka samu shi ke ma wannan ko na
روينا في الثالث السني عن ابن عباس رضي الله عنه لا ان رسول الله صلى الله باك da isnadin عليه وسلم آه.
قال في التقرير يا داو la يمشي اخرجه احمد la وابن السني مهم.
والترمذي في والترمذي وفي الترمذي في الفقه، وابن ماجه في الفقه، والحاكم في المستدرك ka galibi sun fi kawo shi a cikin kitabu tib kenan اسماعيل ba ne ne ابراهيم بن اسماعيل ibn abi habib ah نعم shi ne kawai Eh, wala- isma'il ibn eh, ibrahim ismi- ibn isma'il ibn abi habib نعم daga abdullahi dan abbas اي يمشي تحققه الجمهور galibi yana yin ruwa daga abdullahi dan abbas ta hanyar dawud ibn al-husayn ne ina da mana haka isnadin yake in kun muna watakila wannan an duba cikin sarar tirmidhi watakila zai gani ibn abi habib eh, eh, da'if ne ya da rauni Eh, na dan dade da abin da na san amma dai na san dai da lokacin da ka faɗa na san hadisin ba ba zai zama tabbatacce ba Eh, na'am to eh Eh, me me me ya ya kace ma'anar dai gashi ni farkon a'a me me ka faɗa a- a larabcin النحاة a kawo larabcin mara asali بس ما تيجي يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمكم من الأوباء كلها rashin lafiya ne dake nan نعم al'auja jami'in alwaj'u نعم ومن الحمى أن يق- أن يقول eh بسم الله الكبير eh أعوذ بالله العظيم آه، من من شر إرك النعاس ومن شر برد النار irqin na'ar bil ayn ko نعم فإن ina jin daga na'ara ya na'aru nu'ur na'ar galibi eh, eh, eh, cuta wacce take mimiki sosai ci- ciwo mimiki kaga wannan ai baya cikin abin da muke tattaunawa eh
dama na yi tunanin ko ma'anar su ne da shi mutum ya sa ka kawo wani me mara shi da ne آه، يوم مسكوة جيد a eto ai shi wannan shi yana magana da jini mai miki mai wanda ya- a sa'il shine abin da muka fada muka ce addamu sa'il kamar annazif misali na ganin shine al- al-irqun na'ar da suke magana eh an muna cin kato wani ya duba wani abu shi sai ya mana insha Allah na'am um za mu ci gaba da karatu cikin nukhbatul fikr din ابن حجر يكي تقول الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قالت فإن التصانيف في اصطلاح الحديث قد كثرت وبوصدت واختصرت yace wallafa wallafi akan ilimin hadisi sun yi yawa dan ko kace busitat ko busitat in kace busitat daga basata basit tafsir abinda za a yi bishi da sauki ko kuma kada busitat sinin kamar shi ba tare da shadda ba busitat shine wato an shimfida bayanai masu yawa nan to wataƙila busitat ɗin sun da an yi muƙabilinsa da ikhtisari da zama nan shi ne asalin abin da ake magana busitat ma'anahu kada busit al-kalam wa busit al-ta'lif fi amma duka busitat ɗin ko busitat ɗin zai ɗauka bi shadda ko kuma bata da shadda ba mun yi magana akan abin da yake nufi da wannan da wannan gaba rubuce-rubuce da aka sa da aka fara farkon al'amari rubuce-rubuce da mutanen farko suka fara yi tun daga al-muhaddith al-fasil bin rawi wal wa'i na rama hurmazi zuwa ga ma'rifatu ulum al-hadith na abu abdullahi al-hakim zuwa ga musakharaj da abu na'im al-asbahani yayi zuwa ga littafin da al-kifaya yayi na al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi ya rasu 163 shekara kusan ɗaya suka rasu da shi da ibn abdul bar wancan yana wancan shine hafizu al-mashriq shi wannan kuma shine wannan shine hafizu al-maghrib ba su hadu ba amma kaga kuma kowa intajin sa intaji ne mai kyan gaske kuma shika ɗaya suka rasu a to al-khabib kusan shine daga baya ya ci gaba da da nan nage rubuce-rubuce da yawa akan ilimin hadisi sosai malamai suna ba ma sa iya cewa komi sai sun koma wallafa wallafansa daga baya bayan bayan shi kowa ya zama iyali akan littattafansa to mun tattauna akan waɗannan abubuwa da yanda malamai duka suka tattauna suka yi rubuce rubuce har zuwa lokacin da shi lokacin ibn hajar asqalani ya ji cewa waɗannan khulasa da kuma waɗannan al'afkar din ya biya takaito maka shi ya baka zababban zababban zababban tunani wanda akan shi عليه استقر عليه أئمة الحديث عليه استقر أئمة الحديث saboda haka to shine zai ke zai maka wannan aiki a cikin wannan littafi galibi abin da zai faɗa a wannan littafi zai ga maka zubdan abin da malaman hadisi suke akai ne baya rasa kuma kaga wani waje ya zo da irin nashi ijtihadin wannan kuma kowa ba shi wa kai rubutu kace baka ba za ka zo ijtihadin ka ba ba wani ko rubuce rubucen mu da ake da shi a nan su ahalari su ishimawi dama dama su ishimawi da su a karabu da duwannan za ka ce su dama rubutu suke yi sun dogara ne da muktasar na khalil wataƙila ka ce su wannan ba za su amma duk wani wanda zai zo su askari su ahalari kowa da nashi ka har kawai kowa da nashi ishtihadi a wasu wurare zai zo da wasu abubuwa da ta in ka je ka bibiya shi ɗaya ya kawo fahimta su ce saboda wannan bai kamata a a wato kushe masa ba saboda ya zo da ishtihadi sannan kuma ya dade ya jima yana wannan harka harka na ilimin hadisi ai tunda ya dade yana yi shi ma kuma yana da ya kamata ya zama yana da irin nashi irin nashi ijtihadin da ikhtiyarat din sa yana da wato zabin sa ya kamata ya zama yana da shi to shine sai ke cewa fasalani ba'dul ikhwani an ulakhisa lakum al-muhimma min dhalika sai wasu sashin wasu daga cikin yan uwa suka tambaye ni rairaye musu muhimmai daga cikin wannan ilimi na na mutsalawul hadith muhimmai daga ciki wannan kaga abinda zaka kara fahimta da wannan ibara tashi shine wato asali wannan abin da yayi tambayar sa kai saboda haka idan ka kai ko ka mallafa littafi babu laifi wani ya tambaye ka sai ka rubuta musamman yana ganin ka da ahaliya ce ka rubuta to ka rubuta za ka ga abdullahi gwandu ya yi wasu rubuce-rubuce wanda yi shi usman ya sa shi wasu kuma mutane ne masu kasa shi tafsirin da ya yi da an ce godiji aikin hajji ne a nan kano da ya tsaya a shehu da ya sanya ya yi da ya yi kisan a rike shi kusan lokacin akwai dan abin da dan shiga shi ce zai tafi aikin hajji ba shi ya zo nan kano shehu ya ce fi allah ga dan uwa na kulkin mishi sau da ka ya zauna ya yi wannan tafsirin na shirya utawil da kifayatu ba a fa'is sudan so babu laifi idan mutum yana da ahaliya ko ko an in an tambaye shi ya wallafa kada ya zo ya ruwa da yawa malamai zaka ji ana cewa wani ka tambaye ni maka kaza ka tambaye ni maka kaza sannan kuma babu laifi ka zama kai ne ka ga wato amfanin ka wallafa ba al'umma musulmai wannan wannan duka malamai ana samu suna yin haka kuma babu babu matsala in kai haka kawai dai abin da ake so shine wato a sami cewa din ka sani kar a sami abin da da turanci ake kira hunger writers mutum kawai bai gama fahimtar abin sosai ba ya ce zai rubutu to har ta yanzu ma ni ba na ba da shawarar ma wato mu zama muna zakalkalewa a harkar media ko mu sa baki babu laifi in ta kama Allah ya jarabce mu da mu zami katu za a dauka an an dauka a yada ma mutane iya abin da za su iya gani sannan kuma in akwai gyara a gyara in akwai wani abu da kake jin cewa kai baka gamsu da wannan ba nasiha da ikhlasi ma al'umma da nasiha ma al'umma ka ce kai baka ji a jada wannan abu babu wani abu duk ko ina haka ake ibn hajar duk girman sannan akwai littafin sa zaka ji a cewa wadannan na wannan ba sai na farko rayuwa ina farko rayuwa ta adibu da su amma yanzu wani shi wake wai cewa shi shi bai sai ya fada ce kuma wai gobe a shari sai me kar mu dinga mu kan wannan kudi ba shaidan in kuma mutum ya zama yana gaigayi yana yawan shiga harkan da ba tashi ba yana magana to wallahi sai in dai da ukacin da gaske in ba ka to wannan kaka dan tamuri ne ko amma in yin bina kacin da gaske bayan wasu shekara goma sha biyar ashirin sai kaga idan aka dawo mishi da shiyar sai wallahi yanda muke ganin matasa suna shiga harkan nan ta wa'azi yanzu kaga wani ya dauko jami'in tirmidhi wani ya dauko mulhatul i'rab wani ya dauko kaza yana kantarwa wallahi tun daga lokacin da ya fara ja har zuwa inda ya dide wallahi kuskure ke wannan ba yanda za a yi ka ce wai in da zai kacin da gaske nan da shekara goma ko a sha biyar wallahi bai dawa ba sai ya ji kamar kasa ta binne shi irin wannan kurakure da yake tafkawa babu laifi ka rubuta babu laifi ka wa'azi amma ba kawai fa shine ka je ka kasuwanci kawai ai mu na kan yan da'awa ne ka ka je ka sabo kuɗin ka kawai bari mu je mu sai kayan ɗauka kai ta ɗauka kana jawo mutane masifa kana jawo mutane aiki da Allah mu kula ba a ce kaka wala falta wannan ya daga cikin wani lokaci idan ma kana jin cewa wato kai ga naji shi kawo da fitafin gwallafa ma kanka shi ma wani taimako ne ka yi trial era ka yi ka sake yi ka sake yi har daga baya abin ya zo ya tabbata wannan ka ka taimaka ma kanka kuma ka taimaka ma al'umma musulmai abin da ya dame mu suna yana da yawa amma kullum kuma ka je wani ya je jawo da masifa kuma ana ta masa yana ta jawo aiki Allah ya kyauta saboda haka wannan babu laifi mala ce fa'ajabtuhu sai na amsa mashi fa'ajabtuhu ila su'ali sai na amsa masa wato tambayansa raja'a lin da ya raji fitil masalik saboda ni ma ina fatan in shiga cikin wannan tafarki na ma wanda suka wallafa wallafe a cikin wannan wannan fage na wato ilmul hadith shi ma wato a sa shi cikin wanda suka wallafa wallafe akan wannan kuma ko ba komi a wato ai kaga al-hafiz hafiz ne tun rasuwansa har yanzu dai ba a san wani mutumi wanda za a ce ya kama kafan alhafiz bin hajar a ilmin hadisi ba a bayan ta ko an yi manyan malamai an yi malamai an yi alhafiz suyudi an yi alhafiz sakhawi wato tun bayan nan an ninka yin malamai masana hadisi amma dai ina wato ana magana ibn hajar kuma to fa aina turayya min fa aina tara min turayya abu ne wanda ke yana da nisa kwarai da gaske a yace fa aqulu sai na ce to kuma da ilimi da haka yake da Allah yan uwa ba za ku jira yawan dan damun ku da wannan nasiha tawa wato wannan harkan fa harka ce a tashi a katin nan in mutum ya rika jin cewa yana abun yana da ciwo ka gani mutum yana da yana da potential yana da nan gaba ya zama wani abu amma yana matsa ma kansa sai ya tasadduri wallahi kurakuran da muke gani yana da yawa abin wani lokaci takaici na kama ka inda ya gyara lokacin sa to ba san me zai zama ba ta amma ya tafi yana zakalkalewa wasu na wasu abin da kuma ma ban ya kawata sa baki ba shi ba kuma kan abu da jahilci ba wai da ilimi ba kar mu zama wani lokaci wani kawai sai ya dauko wani babban malami kawai ya ce ya ya aika mushi da nasiha kawai sai ya faɗa yana daga nan inda yake zaune kawai sai ya kama shi da nasiha Allah ya kyauta a tsaya katin karatu ya riga magana kar magana ya riga karatu fa aqulu sai nace al khabaru imma yakuna lahu turuq shi labari baki daya ko yanzu zai maka magana akan wato yayi magana akan al-khabar saboda ya zama al'am magana sa ya fi gamewa a yace al-khabar imma an yakuna lahu turuq yana magana ko hadisi ko abinda ba hadisi ba wato hadisi zuwa ga manzo Allah ko kuma asali da sauransu ko da zama yana da hanyoyi hanyoyin da ake ruwaitowa zuwa gare shi a galibin malamai al-khabar a malaman hadisi galibi muka ce malamai a nan muna muna magana malaman hadisi galibi ni sunan muka fi itibari da su duk daga baya wasu abubuwa sun shigo ciki sai ka ga wasu wanda ba ba malaman hadisin ba ana izina da su a'a a yanda ka san harkar likitoci ba a zuwa an ce wai malamai sun faɗa kana magana wani wanda yake sai da maganin gargajiya herbal medicine ana magana nan ana magana wanda ya san wanda ya san harkar eh wato jumhurin malamai malaman hadisi a wajen su alkhabar da alhadith ma'ana su daya musamman wajen magabata suna zaka suna cewa akhbarana haddathana anba'ana wannan a wajen magabata ma'ana su daya al-akhbar al-athar wannan duk ma'ana su daya to amma daga baya abin ya dan sun da an samu istilahi abin ya dar an ƙara kyautata shi galibi dai al-khabar zaka ji aka yi magana shi yanzu zaka ga يشمل المرفوعات والموقوفات ده kuma dukkan al'athar an annabi sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi amma galiban hadisi ana magana aghlabuhu zaka same shi ana dangata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aghlabi ne ba wai dole ba amma in ba haka ba lokaci akan ce khabar ana da hadisi aka ce hadisi ana da khabar eh saboda haka anan yana da yake magana khabar yana son ya nuna maka man wato duk abin da ake rawaitowa da isnadi ma baki daya ko ma ba magana ba duk labari ake gaya maka za a ce an yi gaskiya ko ba a gaskiya ba to shi yanzu yana gaya maka dai ko dai zama yana da hanyoyi ko ba yi da ba yi da hanyoyi yace in ma an yakuna lahu turuqun bila adadin muayyan ya zama yana da hanyoyi wanda ba shi da adadi aw ma asrin ma hasrin in ba bai zai irin naku ba sai ku gaya ba aw ma hasrin bima fawqa al-ithnayn ko kuma yana da iyaka da suka ruwaito shi wanda suke saman mutane biyu au bihi ma ko mutane wato saman mutane biyu biyu zuwa uku zuwa abinda ma wato iyaka suna da yawa au bihi ma ko mutane biyu au bi wahidin ko ko mutum daya a turuq anan da yake magana yana maganan wato al-asanid shine wato sisatul wasitat ila al-khabar ila al-matan wannan shine abin da kira turuq na turuq ku dauke shi a matsayin kamar yana maganan isnadi زيد وعن عمرو عمرو عن حكى حكى فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره to wannan fulan an fulan shine at-turuq eh ana magana turuqul hadith ana magana wannan shi ake magana eh so anan kaga yayi musu magana kamar haka yace lahu turuqun bila adadin muayyan wannan kaga ismi ne cewa da yana da wani adadi da ba shi da wani wato yana da hanyoyi masu yawan da ba shi da wani adadi guda daya wanda za ka ce wai shi ne iya adadin da ya tsayo a kansa wannan ismi ne kuma akwai sunansa sai na biyu kuma sai magana kuma au ma hasin bai ma fauka litinaini shi ne abin da yake yana da hanyoyi wanda mutane uku zuwa sama suka ruwaito wannan shi ma ismi ne ismi biyu sai kuma na uku kuma au bihima kaga yadda ya tara maka katu da yawa a waje daya au bihima wato yana maganar mutum biyu surwaito wannan shi ma ismi ne ismi na nawa kenan to sai kuma yace aw bi wahidin ko da mutum daya shine an yarwihi wahidun fardun hada aidan qismun ah so kaga anan muna da hanyoyi guda hudu na wato da ake samun wato hanyoyin labarai da ake danganta wanda a dai wannan ilimi ne na ilmu usul fiqi wanda galibi kun ga sun ka san hanyoyin suna da alaka ne da labari da aka faɗa ba wai labarai da wasu ke saɗayewa wajen iliminsu ba sa mu a hadisi mu da hatta ahadin da kuma tawatur wato alkhabar mutawatir din mu dole yana kore yana kadawa ya zuwa ga ko alkhabar mushahad ko kuma alkhabar masmu ba ba alkhabar wanda yake aka je aka gwada a wani a wani laboratory ba mu zo da kana duk muna magana abinda mutane da yawa suka rawaito suka ce ga an ce ko sun ji ko kaza ko kaza ko kaza wannan shi ake magana ba abin da wai wasu za su iya zuwa su ce wai tawaturi ne su a ilimin su ba a ilimin su da suka je suke bincike ba wannan mu baya cikin abin da mu muke tattaunawa mu ana a ilimin hadisi so anan kan ga ko aika aji ko ina kun san an shigo an shigo abin da ake yawan tattaunawa akan akwai hadisi mutawatiri da ahad asali shi wannan abin kamar da za ku ji da yawa ana ta faɗi ana ta tattaunawa kuma abin da zai baka zai baka abin da wanda ya fahimta da wanda bai fahimta ba shi ilimi ilimi wannan magana tawatur da ahad asali ba ci mabahis da ilmul hadith malaman hadisi su ba sa ba za ka ji Imam Ahmad suna san cewa wannan yazo ta hanyar ta hanyoyi da da yawa ta hanyar gangan ku istifada wa tawatar da sauransu amma ba wai suna maganan cewa inda za su raba wai hadisan zuwa ga wai wajen karba ko rashin karba ba tawatur su a ruwan su khabar khabar khabaru adalin an adalin mithlihi kawai su shi abinda suke nema kenan to daga baya abubuwa da yawa sun fara shiga cikin ilimi suka fara shiga cikin ilimi sai aka fara sako wasu wanda su ba a harkar ma suke ba asali kun ga abin da ya kamata shine a ji kowane ilimi a ji su waye masu harkar ilimin to wajen manyan malaman su ba ka ji ana magana wani tamatir da ahad saboda su ba kan shi suke karba ko rashin karba rashin karba ba to abin da suka suka gindaya zaka ji su ibn imamu shafi'i suna fada shi sa imamu shafi'i a cikin kitabun risala za ga ya yi hujjatu khabar wahid a cikin kitabun risala saboda akwai wasu 'yan taraji ne ke gaya maka a baya sanda aka yi aka yi aka rasa za a yi da su sai lokacin da su imamu shafi suka fara yin rubutu a kansu sannan wato aka samu sahidansu to wanda daga baya fara shigar da shi asali su wanda suka fara kawo su waɗannan masu ilimi ilimi na na wato kokarin da ra'ayin itizali su kuma mutazila dama sun zo saboda su madini tawaye ne su za su iya zaben su yi imani da wani bangare da tafi wasu bangare su ce ba su da shi ba to kuma za su kawo su kawani din su sa da kawani da yawa wanda banda ba banda wannan yanzu ake sabani akwai wanda duka an sallama cewa wannan kawani wanda zahirin shi kafirci ne da suka kawo wanda su yan boko ne masu kimiyya ne kabaninsu akwai wanda tunda kun san da mun je mun samu an sami lokacin da ake wannan translation exercises din lokacin su ma'amun aka dinga lokacin su tun daga lokacin harun ma aka fara rubuce-rubuce ana ilmuka na ajnabiya ulumul ajani ilimi wanda suke na baki aka dinga dakowa haka ana fasarawa akwai bangaren kimiyya da shi ya kamata mu zama mun abin nan kuma cikin rashin sa'ad da aka yi inda ba musulmai ne su su yi fasarar da kansu to kaga musulmi za su ce to wannan muna bukata ciwon kimiyya ne wannan kuma kimiyya wani ba bukata sista ce da farko al'amari sai aka je aka ba wasu mulhanika makoza mutaraddiya ba yahudawa kirista ba eh su suka dinga fasarawa in ka je ku tarihi to da aka suka dinga har hada abu tsiya da kuske iri to a wannan sai ya haifar da aka samu falasifa su su ibn sina su al-kindi su al-farabi su yaqubi da sauransu waɗannan wanda su kafirci da suke binnewa a zuciya suna da yawa ina mamakin ma wani da nazo ya gana magana cewa wai wai ibn sina wai in ya rasa wani abu a kimiyya wani je ya sake qur'ani ce inna lillahi wa rasul ibn sina ta a ibn sina ana magana su ma samu sun ce su ma ya karɓi tukuna su ibn sina su ma tashi su ma samu yanzu musulunci su za su ya kubuta tukuna ana magana ma musulmai ne kuma musulmai ne ba fa su da suna yi gidan musulunci ku fahimta amma tsiye da suka ba akwai wanda bai da ma annabta wani annabi ba akwai wanda ke cewa za ki zuwa irin wannan qur'anin namu ba wani magana akwai wanda suke jawa za mu tsana ƙarya ce wannan wasu abubuwa da yake faɗan nan duk ba wani gaskiya ba kawai akwai wanda suke cewa duk wannan abu jibrilu kawai wani ne kawai wani abu da yake yi kaman kami a jannu kawai wani al'aqal fa'al duk su sai faɗa wannan maganar ba akwai abubuwa da yawa saboda haka ba lokacin faɗansu bane wannan ina dai son ku fahimci yaya wannan abun da aka samu mu'tazila suka fara musu natti to kuma su ma suna da su ma sun dai wannan irin wannan karatun suna kuma da wasu yan ka'idojin su haka na banza da wufi suka kawo to shine suka fara kawo su waɗannan wasu daga cikin hadisai sai su wannan ya saba ba su binciken su ya saba ba wato kimiyyan su ya saba ba kaza da aka zo ba su karba ba a wannan ne suka fara kawo wannan maganar hadisi sai mutawatiri sai waye kaza kaza kaza kaza da sauransu sai kuma aka sami su kuma wasu sun karbe shine aka samu ya rinka wannan abu ya rinka sadawa ilimin muka shine har ya shigo cikin ilimin hadisi amma wanda shi bai sani ba shi zai zai tsammanin wai wani wai wannan wai ai ina nan shi iraki wai ce maka iraki bai faɗa ba ai mutu akwai wani abu yayi yanzu ba ga shi ai ba sai da ƙara faɗa ba ai iraki ya faɗa wannan waye waye ya faɗa waye waye ya faɗa ai ba wanda ce maka bai faɗa ba iraki ba haihun jiya ne shekaran jiya ba ai duk wani wanda ya zo malami da ya zo bayan khatib a khalibul bagdadi a cikin alkifaya muka ce kuma shi kani na na biyar ya rayu 463 ya rasu ya faɗi sun ya al-khatib a cikin littafin sa al-kifaya yayi babi guda yace babul kalami fil akhbari wa taqsi wa taqsimuha babi zai magana akan rabe-raben labarai da kuma wato magana akan labarai da kuma rabe-raben labaran sai magana al-mutawatir ما يخبر ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهديهم بمستقر العادة اتفاق الكذب منهم محال وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر وعنهم فيه متعذر وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله وأن الكذب وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم هذا هو كشان عندك سوى أوجب وقوع العلم ضرورة أنا بشيء العلم ضرورة بقى وانا الحافظ الخطيب البغدادي shi ya shigar da wannan daga baya kuma wasu daga ciki suka dauka sannan kuma mutakallimun sune sune suka dauki gabarin wannan ma wannan mas'alar saboda ya sana daga cikin abubuwa da suke amfani da shi wajen kawo ma addini tarnaki yana cewa mutawatir shine abinda wasu mutane kace alqawm haka yake mutane shi ne musu adadi ba yace ma yukhbiru bihi alqawm alladhi yablughu ajaluhum haddan wa ajalun su ya kai wani haddi yu'lamu inda mushahidihim bi mustaqar al'ada ittifaq al-kadhib minhum halu wa da ji cewa ƙarya ba zai yi su ittifaqi akan ƙarya ba kuma wato a lokacin da aka samu wannan labarin daga wajen su to a ce sun hadu wani ya lakanta ma wani to muta'azzirin wani abu ne wanda wanda ba ma zai yi ba wa anna ma akhbaru anhu la yajuzu dukhulu al-labs wa shubha fi mithli ko ba za a iya samun wato wani wani wani tarnaki ko shubha a cikin abin da wato suka bada labari ba kuma dalilin ne samu a samu al-qad ko al-ghalaba wani rinjaye wani azare ma wani ido ko al-umuru da'iti ila al-kadhib ko wani abu da zai sanya mutum ya karya muntafiyatun anhu ne har samu wannan to aujaba ku al-ilmi darura wannan shine shi abin da shi al-hafiz al-khatib al-baghdadi yake fada saboda kaga anan shine shi al-ibn hajar shine shi ma sai hakin magana maka nan yace fal awwal kismin farko shine wanda yake bila adadin ko muayyan yace shine al-mutawatir wanda yazo ta hanyar gangan ku al-mufid lil-ilm al-yaqini wanda yake fa'idatu da ilimi na yaqini bi shuruɗi da sharadin sa kaga akwai al-ilm al-yaqini البرهاني akwai kuma afwa al-ilm al-yaqini akwai kuma al-ilm al-yaqini an-nazari al-ilm ad-daruri an-nazari akwai al-ilm ad-daruri al-yaqini wannan duka akwai bambanci saboda haka ba wai khabar al-ahad ma akwai qara'in da su sun cida su su zama wato wanda ya karanta to zai zama yana mukabara ne mukabaratu lil waqi yake za mu zo kan wannan magana insha Allah a kaga anan shi abinda shi Ibn Hajar yake faɗa shine wato duk wani yace bi shuru'i da sharadin sa mutawatiri shine wanda ya gadan maka da wani da wani ilimi wani kina tabbas wanda ba za ka iya korewa ba maganan ka ce za ka kore ma bai taso ba kamar kawai wani ya zo ce kawai nan Kano ne sai ce shi bai yadda ba kaga shi yanzu wannan yana kokari ya ya inkara wani abin da yake akwai shi saboda wannan ilmul yaqini ne ba a da baka da tantama ko kuma kawai ni kai ne gashi kana jin kanka ce wai kudu ko kai ne wani ilmin yaqini ko kace sama tana sama kasa na kasa wanda dai ilmin yaqini ake kira su ba ka in kace ma baka yarda da wannan ba to kai sai sai dai sai dai a ji a nemi kuma inda za a kai ka a sa mutum a turu saboda akwai maganar cewa yana da adadi ko bai da adadi wasu za ka san kai shi sai guda hudu wasu ce guda biyar wasu ce guda bakwai wasu ce sha biyu wasu ce guda arba'in wasu ce guda saba'in kowanne zai je ya tsako wani kama kamansa sai ya hada sai ya ce wannan shine hujja amma ba wani hujja kan wannan ba wani hujja abin da yake daidai shine kawai abin da shi al-hafiz al-khatib ya faɗa shine ma rawa jam'un ghafir bil adad muayyan kamar da shi alhabi da bin hajar ya faɗa ce lahu turqun bila adadin muayyan wanda adadi banda ba su da wani adadi wato masu yawa wanda ba su da wani adadi guda daya kawai dai in ka ji cewa wani an ci a can an ji a Kaduna an ji a Zaria an ci a ina an ji a nan an ji a nan an ji a nan wani ya faɗa wani ya faɗa kuma ka san cewa waɗannan ba su haɗu ba to zaka ce to wannan gaskiya ya zama ilmi ya kini kuma ya zama wani abu ne na tabbas wanda ba zai yi a ce za a za a yi inkarin sa ba to yake ce kuma tuhil la'ana tawaddum ala al-kadhib zai wuya la'ana al'ana ba ta halitta cewa tana kora cewa ma za su yi haduwa haduwa akan ƙarya a sharadin sa kawai shi maganin at-tawatur shine wato a samu adadi wanda za a sami aminci yuhsalu athiqa bil adad cewa za su yi haduwa akan ƙarya wannan shine kawai abin da ake bukata sai na biyu kuma shi wannan adadin ana ana buƙatar a samu wannan irin wannan adadin kafakin hadisi mutawatiri a kowace tabaka a kowace tabaka an fara samun biyar biyar sai samu biyar biyar har har daga farkon karshe a a ana iya samun na can biyar can hudu can biyar haka har a jin isnadin ana iya babbantawa almuhim dai shine dai kar ya gaza wannan adadi na tawatur wannan shine abin da ake magana sannan kuma abu na biyu muhimmi shine maganan istihalatu tawadduhi ma'al kadhib ba zai yi su ce sun haɗu akan ƙarya ba mutakar akwai imkaniya ihtimali na koyaya ai kuskure na alkazib kar ku tsammanin wai ƙarya kawai ai alkazib duk magana da ka faɗa ba gido sun ce alkazib illa iyaka dai ana iya samun in ganganta ƙaryar mutum yayi ya kudin tumata to kaga ya makarici ne in kuma kuskure yayi to yanzu kuskure ya kai to ana wannan alkazib har har alkhaba ana korewa har alkhaba ana korewa saboda in zai a ce ga wani ya fada wani ya fada wani da ce duk duniya an haɗa cewa Muhammadu a Makka a Makka aka bishi a Madina kuma ya yi hijira ba ya rasu kaza ya shiga 63 sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo ka ce wai yanzu babu shi ka san yanzu muna wani lokaci da yanzu ka turawa yanzu sai su ce yanzu sun je sun tabbatar wa akwai Annabi Isa turawa amma yanzu dai shi Annabi Musa ne dai ya suka fara cewa to wata kila probably legendary figure ne in gaji bature ya fara magana wannan magana gulatsanci kisa ya fi san kariya ke ba turawa suna da suna da wani abu da zaka ji kamar suna da objectivity na research amma suna da kuma subjectivity na gaske za wasu abubuwa kawai da zaka ga suna kawo da san zuciya ne tsaba tunda abin da baka takaici kun yadda akwai babu annabi Musa ko annabi Musa a tikila ba ƙarya ake babu shi amma kuka yadda akwai Aristotle da Plato da su Pythagoras da sauransu wannan ba ina kuka je kuka gano haka me wancan sun kawo rubutu suka yi kuka tabbatar cewa akwai su shi ma Musa yayi rubutun kaga taurarsa to rubutu ya rubutu ne kawai saboda shi wancan rubutun ana gwadawa a ga yayi daidai shi kuma wancan rubutun cewa yake yi akwai ubangiji yana sama yana tsinkayan ku zai ku je kiyama ku kiyama ba kiya kiyama ne haka ba za ku ci ku da ba to kaga shi al-insanu adu ma jahila ko adu ma la yurid ma in baya so mato yanzu ce shi ba shi kawai bai da ba a shi wannan abin da din lokaci a mana magana fa to masha Allah to um shi wannan tawaturin wannan tawaturi za a ga muna nan za mu dan dauki numfashi saboda abubuwan da mutane suke kawo wa yanzu na shubuhi yana da yawa kuma yan shubuha in tana yaduwa sai ga wani shi gani yake kamar an fada hujja kamar da aka sani tawaturi a wajen malamai suna magana cewa ya kasu zuwa ga lafazi da ma'anawi lafazi da ma'anawi al-lafazi shine wanda zaka ga lafazin ya iri daya amma lafazin da ake magana iri daya shine ana maganar sharadin ya zama iri daya in ya ce jalasa jalasa ko kuwa za a iya iktifa'i da da da da da da wanda yake wato me ake kira muradifi da muradifi an fahimci magana da nake yi misali kai ka ce jalasa da arewa ka ni kuma nace qa'ada an kaga dai ne ko shi ya ce nahaba ni na ce qama wannan ya ci karo ya lalata wannan tawatur da ake bukata ko bai lalata ba to ai ma wannan shi ne ma abinda ma ba zai hankali zai iya dauka ba shi ba ka ce wai za mu zo mu dauko sabuwar ruwaya kawai ka ce wai kawai mu tafi kamar wani kowa da irin yaren shi ba sako ce da yadda zai faɗa ba tubanin zaki da yadda zai faɗa ba kano kuma da yadda zai faɗa sai an samu koya ya ɗan gyaggyara nashi kuma ta'abiri kowa da irin nasa yanzu in na faɗa muku magana kuma an kai ma an kaji zaka na karar zaka dan paraphrasing magana kai ya rasu siyaka na magana din shi yasa ibnu hibban yake cewa in ji ana magana wai tawaturi shine qama qama jalasa jalasa to babu shi inji ibnu hibban al-busti amma ana magana irin wannan wanda yake zaka gani gashi an fada na nahaba qama wanda kusan duk mu'addahum wahid ko mu'addaha wahida to wannan duka bana babu rifi za a iya samu wannan an same shi an same shi da yawa a cikin wayoyi zaka ga daga cikin abin da ake yawan kawowa na taraduf al-lafzi wanda ya yi tawaturi kuma ga hadisin man kazaba alayya muta'ammidan ko shi ma ai ba wai haka ya rika zuwa ba man kazaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar wani wani lafzi da man kazaba alayya falyaliji falyaliji nara ba ya zo haka ba wani wani waje man man qala alayya ma lam aqul ko man yaqul alayya ma lam aqul kaga dai ya zo amma duk wanda ya ya lalata makasance shi mutawatir bilalata ba saboda duk wannan wato wato da kini da kini aka amfani shi a kalmar kalmomin kuma duk mu'adda mu'addal kalimat wahid abinda yake tikewa zuwa gare shi wannan abu ne guda daya wannan shi hadisin man kalama alayya muta'ammidan ana cewa sahabbai sun kai 70 suka ruwaito malamai da yawa sun rubuta rubuce-rubuce da aka yi akan hadisai da aka ruwaito mutawatirai wasu za ga an rubuta da yawa wanda dai yanzu za ka ga ya dan fa saukin samu yake hannu mutane ke yawan dubawa shine na asyuti Allah ta halal mutana fi fil ahadith mutawatira da sauransu da sauransu duka in aka je za a ga wannan duk da wannan kamar da Allah ta halal mutana fi fil ahadith mutawatira amma shi wato a tawaturul ma'anawi shine abinda zaka ga wato watakila wancan hadisi in ka samu yana magana ne akan wata magana daban wancan hadisi yana magana kan akan wata magana daban wancan hadisi kan wata magana daban amma idan ka halalle kace eh to lallai dukkan su dai sun fa'idantar da wani abin wata ma'ana guda daya misali a samu wani hadisi shi da mawdu'in hadisin daban kamar hadisin Jibril amma ya magana akan tashin kiyama amma aka samu ƙara samu wani hadisi shi ma mawdu'in sa daban sai magana kan tashin kiyama ya ga to kaga wannan zai tabbatar maka da cewa ma'anar tashin kiyama wannan mutawatir ne kamar hadisi na tafkin tafkin ma'aiki wani hadisi yayi yayi kuma daban wancan hadisi yayi wancan hadisi yayi wancan hadisi yayi to idan ka hada duka wannan ma'anar za ka ka tabbatar da ita kamar hadisin sakon annabi Isa yau nan ma wani lokaci ma mutane ma ba ma tawatul ma'ana ma'ana ne ba hata tawaturi ma ta fuskan ta fuskan cewa lalle dai sako din wannan akwai shi da wasu za cewa yanzu sai zaba hadisin shafa'a hadisin ru'ya ganin Allah kaga ga wannan hadisi yace za ga Allah wace yace za ga Allah wace yace za ga Allah haka haka in ka hada su sai kaga duka suna da wato bi majmu'iha zaka kai zuwa ga cewa wato wannan ma'anar cewa ganin ubangiji akwai shi saboda haka dai ibn hajar yake cewa shuru da shurut na na tawatur dole dai a samu alkafara alkafara wannan ku rike shi kwarai da gaske wato abinda kuma ake nufi da alkasara kowace tabaka shine Allah tan kusal kasatul mafkura shi wannan al'adadul mafkur kar ya zama ya gaza amma in ya kara to ai ma bil aula wal ahra kenan ya kara amma dai kar ya zama ya gaza tundin daga wato farko isra'ila ya zuwa karshen shi sannan kuma a samu al'adat wanda yake al'ada tana ta kore cewa za iya za su yi haduwa akan ƙarya ko akan kuskure wannan kurkurin ƙarawa yana da muhimmanci shi ma sannan kuma na uku intihawul khabar ila al-hissi aw al-mushahada wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske abinda suke magana a wani saboda wato karka je ka kawo wani abin da su malaman lissafi ne suka suka suka suka ijma'i ko suka tawaturi ko malaman kimiyya wannan baya ce mu abin da muke tattaunawa mu anan ya zama labarin ya tike ne zuwa ga abin da ke al-hissu abin da sensory organs ɗinka zai shi ne wato asalin matanin makarar ko sirri august ɗinka misali kamar ido misali musamman kan kace ra'aitu ko da hannu kace a haftu ko kace maza Allah ya rike hannu kaga wannan ya rike ya tike zuwa ga abin da ke akwai sensory organs din nan wannan wato alhawasul khamsa ko kuma wato wani abin da zai zama ji akai da kunni kamar kace sami'tu haddathana fulan akhbarana fulan ko kuma kaza kaza kaza kaza kaza kaza sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shikenan to kaga yanzu wannan intihahu ila al-hiss al-hiss ko dai zama al-mushahad ko kuma al-masmu' al-mushahad shine ra'aytu akhaftu da sauransu shi kuma al-masmu' shine sami'tu an fahimci wannan wannan sharadin ba ana magana tawatur tawaturan aqaliyan ba in ba haka ba su masu ilimin kimiyya da can baya ai sun zo sun taba cewa su duniya ba falasifa duniya ba ta da farko qilabul alam kaga in ka zo kana cewa zaka tawaturi wannan shi ma zai dole ka karba a wannan ayi binciken su ne bincike da can da can ilimi na baya da ake da shi duk masu ilimin kimiyya a da can baya duka kusan sun yi ittifaki tawaturi daga wajen su cewa abin da ke taskace intelligible organ na dan adam abin da ke taskace ilimi zuciya ce daga baya aka sami su alkamayon da sauransu har aristotle har ya mutu ni zarangwanansa da karfinsa amma har ya mutu shi a wajensa abin da ke haddace ilimi zuciya ce daga baya kuma aka sami aka sami wanda suka zo suka ce an gano cewa wannan ilimin ba a ƙara wasa'awa ba ne ba za a ce kuskure ne baki ne amma ba ƙara yartawa ba akwai mai dulla abu langata su alkamayon da sauransu suka zo suka faɗa wasu ma suka zo suka ce ai ba ba maganar wani zuciya to yanzu kuma gashi gashi in aka yi heart transplant kuma ana samun transfer of personalities eh an ce wani an sa wata yarinya ta iya waka coci aka sami zuciyan zuciyan yarinyar za ta mutu aka samu wani yaro da aka sa kawai sai aka tashi aka tafi shi ma ya fara wannan waka saboda haka in babu in babu in babu wato wannan matsalolin ba ma ba sani ba yanzu amma kamar kun gyara yanayin yadda ake wani hatar suna ko an ƙara kyautata shi ko yadda bai affecting yadda bai affecting wannan matsalolin da dai an ta samu matsaloli ba ba to personality baki daya sai sai rikice shi ta wasu daga cikin malamai na musulunci sai ce a to ka aje a to zaka je ka aje da kuna arne kuma a sa ma shi wannan masoyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ya dauka kuma ya sa mishi kuma na wanda yake makiyi ya tashi kawai ba abin da ke ji don ana cewa aka samu wani bawan Allah shi zuciyar wani wanda ya suicide ya kashe kanshi kawai sai aka ƙara ganin wannan bawan Allah ya je irin wannan wajen ya kuma irin wannan mutuwar kuma suka cewa in the purely identical circumstances iri ɗaya ba to shi yasa wasu daga cikin masu likitocin zuciya suke cewa to in ba ita zuciya ita ba ta da irin nata mataskacin ina ne za a ce ana samun wannan matsalolin amma magana mafi inganci in kuna so akwai ibn taymiyyah da ba wai bangaren sa bane ba yana cewa wai abin da ya faɗa daidai ne dole ba amma akwai kitabun nafs na ibn taymiyyah akwai dan wani waje da ya tattauna kan wannan mas'alar maganar zuciya da kwakwalwa ya magana cewa a'a duka suna aiki ne tare da kuma wannan na tsammanin a kansa malaman kimiyya suke tattaunawa cewa akwai yadda suke aikin tare ita wancan ita ce ita ce seat of intelligence ita asalin zuciya kuma ita ce take so ko take so ita shi kuma middle of the ita shi take take take mata madadi take mata wato services ita ce soja to ai wannan aje a tambaye su na'am a akwai wani lokaci da na san sun fara maganan fa eh akwai akwai maganan maganan kai ko eh akwai akwai abinci ka gani akwai ai ku yana waɗannan eh kaman kamar falasifa da suke cewa akwai fana'ul haraka wato wai wai mutuwa abinda kake kawai shine wai to dumo tsinka da wai duwaye biya kari wannan fa akwai matsala a aqida sosai wannan magana eh kar ku dauke ta ku ji ta kawai saboda kar ku dauka to wannan kaga tawaturi suka yi amma tawaturin banza da wufi ne wannan mu san ba da wani amfani kamar tawaturinsu da suke cewa da suka yi cewa ba shi wa kawai wannan jikin naka wannan aljasad tsani kawai ya kare ya zama carbon ya yi mai ya tafi ya zama masaran wani ya zama wato jikin wani ya zama tsutsan wani ma kuma wai daga baya kawai a jiya cewa za a dawo da kai wai kai jiki da jiki din nan wannan mun san wasu wannan ittifaqin sai da banza amma shi ubangiji wanda ya kirkira mun san zai iya dawo da shi to wannan shi sa suke cewa to wannan intihawul khabar ila al-hissi saboda ihtirazi da wancan ra'ayoyin kar ka je ka ce to wannan ma ai tawaturi suka yi dan me kuka saba wa tawaturin masana a mu wannan ba ba bai shafi mu ba mu muna magana kan hadisan manzo Allah ne yanzu ba magana kan bincike ba bincike kuma ku je ku ta bincike bincike ta ba wani tawatiri a bincike in ka je kai wani zai kwanci yanzu yanzu sai na hudu kaga na farko muka ce al-kasara kawai mutlaqul kasara wannan na biyu muka ce al-adat allazi yuhilu tawatu ala ala al-kadhib wal qada na biyu muka ce kuma akwai intihawul khabar lil hissi na biyu na hudu kuma shine ifatul ilmi al-yaqini ad-daruri bihaythu yustaghna bihi ala al-isnad liman alima wannan bangaren daban na cewa shi wannan yana fa'idatar wani ilimi na yaqini ba ilmin nazari ba amma kuma ilmin nazari zai iya zama shi ma ya fada da ilimi amma yanzu shi yana magana ilmin nazari a ilmin yaqini a baruri wanda ma ba a bukatar isnadi to wannan ma me ya alaka mu da shi kenan kaga ilmin isnadi mu kaga wato ba la silata lahu bi mabahith ilmi al-isnad wa tamyiz sahiha min saqimiha za malami suka cewa wannan ma mu ba ma baya cikin abin da muke muke damuwa da shi saboda shi wannan an ce wato ba in kama ka tunkuɗe kace bai faru ba ko babu to ma gungun za a maka dariya ne za ka ba masu hankali dariyan kanka balle masana so wannan shine lokaci ya ku so muna ganin muka tsaya sai za mu tashi akan wajen asani almashhur ko sai mu sai mu tsaya akan wannan saboda haka shi hadisi mutawatiri ta wannan mahangar hadisi wanda yake na adadi da waye waɗannan sharɗan guda hudu muka kawo wannan ba falaisa li ahadin an yudha'ifa ba ba bukata wani zai ce da'ifi ne ya ce da'ifi zai ce shi ne da'ifi kuma shi ne zai zama a ce shi dan me saboda inkaruhu mimma yujibu al-mukabara bal qad yujibu al-kufr kamar ya ce wani zai ce babu makka a ce kai ba makka yace to a to ai qur'ani ba ya fa zai maganar makka yace shi bai je da makka ba to ai yanzu shi kafirtan ba wai dan in ya ce babu kano yanzu kasan sai a ce mai da hankali amma yanzu ya ce babu makka to a yayi inkarin abin da ya zo qur'ani sai ta ja mushi ayar kai da wannan ayar kuma kai dabe in kuma cigaba da wasu bayanansa wasu darashe su asan yanzu ki fade ce amma ya ce babu makka ne baki da ko zai ce babu wani muhammad bai shi babu shi ke da wannan kaga wannan yayi inkari ne na wani abin da yake al-ilmul yaqini ad-daruri saboda haka inkarin sa wannan zai alif ga ilal kufr amma shi ba dan wannan ilmin isnadi yana bukatan yana bukatan sa ba amma shi ma ahwaju ilmi al-isnad fi al-mashhur al-gharib da ire-iren su saboda shi shine yake bukatan bincike da kekirke a gano ya inganta ko bai inganta ba shi din ma akwai yanayin da zai bayu zai kai zaba ilmi na zaruri amma kuma annabari ba ba al-yaqini ba in muka zo insha Allah sai mu mu faɗi bambanci tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu saboda haka ko daga nan ka san galibi wanda suka tattauna a baya da to ma san inda aka dusa ba duk waɗannan abubuwan suna dai magana ne saboda yanzu galibi kowa na sai tattauna ne abin da kisa tattauna tunda yanzu in dai ya zo fara gani yake kowa sai ya gani ya kalle shi in dai ya dan ga dan followers din nashi ne suna dan da yawa kuma alhamdulillah dai to shikenan to amma galibi yanzu ilimin yayi karanci da Allah ku yi hakuri mu tashi waɗannan abubuwan mu za mu taimaka wa juna galibi gaskiya da ilimi tafiyarsu daya in ka samu abokan yi to shi kanka sai ka samu haske akan haske amma mutum zama ba abokan yi sai dai shi daya to an shiga cikin gurba ya ga ilimin shi irin wannan ilimi sai dai mutum ya fita yi shi kadai ba sai ran da ka haɗa wani wanda irin kare wani wahalalle shi ma in kun tattauna shi kenan sai ku dan samu juna san barka yanzu kaga ilimin ma sai ki sabanta da shi baki daya an mishi ta to a koye shi ko a yada shi a yada shi kuma amma a kula kwaye daga sai da Allah kar ai magana babu ilimi duk wani abin da baka sani ba da ma dai mu fa harkar nan yanzu muke koya kar mu sa mu kan wani rawani tsiya mu ba a sani ba a ba hankali in kuma Allah ta'ala ya sa a sani to a gaya wa mutane saboda yanzu idan ka ci ko ka ce wai ku yanzu sai ku nan malamai baki da ibn taymiya zamanin ka zan zaka yi magana to akwai wani kuma shi da dajjali ne makarici shi nan da ya da karyansa to haka mu ni ba na cewa a yanzu in gurbu mai ka a ce ɗaliban ilimi kar su ba'azi saboda yanzu a wani lokaci da Allah ya kawo mu lokaci da kowa na magana fara magana kuma ba mu da wani wani tsumingiya da zamu hana to insha Allah sai mu dakata a nan abin da muka tarji Allah ya ba mu lada abin da kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Masha Allah. Masha Allah.